الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yana dan eko kadan kaje kadan yau juma'a tara ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1436 wadda ya daidai da 26 ga watan 6 shekara ta 2015 kafin karatu akwai ɗan tsokaci akan hudubanmu ta yau juma'a waɗanda suka saurari hudu mu ta juma'a mun yi ta ne akan hukuncin kisa da aka yanke ma waɗansu zindiƙai waɗanda suka walaƙanta annabinmu manzonmu muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu ɓangare na sufaye 'yan haƙiƙa waɗanda suka ɗauki inyasi a matsayin allah har ma don walakanci suka yi waka suka ce in yasu uban Allah ne Allah ya sauwaka wannan hukunci da aka yanke musu haka shari'ar musulunci ta zartar dukkan malaman musulunci sun daidaita cewa duk wanda ya zagi manzon Allah to hukuncinsa kisa idan musulmi ne ko ya tuba sai an kashe shi wato da dai zagi manzo Allah ce na tuba ba dan ƙara ba sai an kashe shi amma in wanda ba musulmi bane ya zagi manzon Allah hukuncin sai musulunta al-islamu yajibu ma qablahu musulunci yana goge duk laifin da mutum ya duk laifin da mutum ya in yace ya musulunta to shikenan sai a karba sai in ya sake wani laifin kuma amma wancan kan dai ya wuce haka nan wanda ya zagi Allah shi ma kuncinsa kisa ne ko ya tuba sai idan ba musulmi ba ne in ya musulunta to shi kenan musuluncin ya goge musuluntan da ya goge masa wancan laifin sai in ya ƙara saboda hukuncin da wannan kotu ta yi ta yanke wa mutane tara a cikin su hada mace na hukuncin kisa hukunci ne na Allah hukunci ne na shari'ar musulunci muna fata mun san da su ɗaukaka ƙara muna fata kotun ta gaba da za su je a da tabbatar da wannan hukunci don ya zama darasi ya zama lesin wa masu ƙoƙarin keta mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun san cewa ƙungiyar human rights za su iya fitowa su yi ca su ce ba a yi daidai ba ai ana so a hana mutane faɗin albarkacin baki kun san hatta a ƙasashen duniya na kashirai waɗanda suke yin kato ɗin manzon Allah su aibanta shi su zage shi suna yi ne da sunan faɗin albarkacin baki da faɗin ra'ayi haka ya faru a faransa haka fa ya faru a denmark haka ya faru a amerika haka ya faru a holland da sauran ƙasashen kashirai suna kato ɗin manzo Allah suna ɓacinsa to inda musulmi ne ya yi haka hukuncinsa kisa ne saboda haka na wannan hukunci da aka yi ya yi daidai sunan wannan hukunci gobe ma wani ya ƙara shi kuma gwamnan kano da wannan musiba ta fito a jiharsa ya sa aka ɗauki mataki a shari'ance sai wuce to Allah ya saka masa da alheri abin da ya kamata shugabanni kenan su rika yi in aka taɓa manzon Allah su nuna ɓacin ran su nuna damuwarsu domin manzon Allah ya fi mana komai ya fi mana komai shine annabinmu shine manzonmu shine mai shiryar da mu wanda ya taɓa shi ya taɓa mu haka ne ko yawwa to irin wanda ya taɓa manzon Allah da ba da hukunci sai haka idan ba ku manta ba na san wasu ku basu halatta ba ba su halatti karatun da muka yi na jin a wacce shekarar jiya ne amma da yamma karatunmu na yamma wasu kuwa da suke zuwa da daddare ba sa zuwa da yamma da yamma na yi magana akan wannan matsalar masu cin mutuncin manzon Allah da sunan ɗariƙa ta faida har ma ne maganar cewa shi wadda aka ci mutuncin manzon Allah domin sa wato Inyas wadda suke ce masa Allah na yi magana na ce a Ingila ya mutu mutumin da bai hana kansa mutuwa ba amma gashi waɗansu wawaye suna ce masa Allah na ce tir da masu wannan magana ta sakamakon wannan magana da na yi sai su 'yan ɗari ɗin suka tare suka tafi gidajen rediyon da aka watsa wannan kamar irin su refawa irin su brc suka kai ƙararsu zuwa nbc suka kai kai ƙararsu can wato national broadcasting commission su kuma daga kai musu ƙara ya suka rubuta takardu na wone na gargaɗi a waɗannan gidajen rediyo don manajan refawa mun yi magana da shi an aika masa takarda da shi ne to da ya gaya mun haka nace masa to waɗannan mutane ka fita sha'aninsu domin shekara goma da ya wuce sun taɓa barazana ma general manager na nta alhaji bala kan wani program ina da ya saka har suka ce da su kone nta aka sake sakawa ya ce ba daidai na saka ba in sun isa su zo su kona ba a daina saka kuma ba su kona ba don su barazana ne suke suna samun masu goyon bayansu ne a nbc suke musu aiki amma in ba haka ba a ina nbc take a 'yan watannin baya kaɗan lokacin jonathan aka dinga keta aka dinga violating ɗin rules and regulation na NBC suna kallo a tashan AIT ana walakanta Buhari ana aibanta shi ba su a ƙasan nan ne me suka yi me suka yi wai fashiru suka yi ba to kuma ina suke su masu wannan ra'ayi ɗin cewa in ya Allah ne suke wasu maganganu na cin mutuncin sunna cin mutuncin ahli sunna amma ba su taɓa yin magana akai ba sai mu da muka faɗi magana da an faɗe ta a bbc an faɗe ta a voice of america an faɗe ta a faransa an faɗe ta a jamus har ta kama gashin an yanke hukuncin kisa masu cewa in yasi Allah ne to duk wannan bai zama da yiwu sai mu da muka faɗa wajen tafsirin mu muka kare manzon Allah muka kare musulunci shine laifi a ciki kuma in yasu uban waye wai a Najeriya in yasu uban waye dan Najeriya ne annabi ne balle a ce an aiko shi manzo ne a ce an aiko shi to ina ruwan mu da shi wai ina ruwanmu da shi ba aiko shi ba ba annabi ba ne ba manzo ba ne ba ɗan najeriya ba ne balle a ce yana da wani yancin da mu muke da shi ya zo ya ɓata mana addini ya zo ya haɗa mu rigima da ‘yan uwanmu ko ba haɗa mu rigima da su ba wallahi da bai kawo wannan ɗariƙan ba da uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya a ƙarƙashin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya gashi yanzu ya zo ya haɗa mana fitina ya sa mana ƙyaman juna suna kiransa Allah in mun ce ba Allah bane su ji haushin mu ko ba kai ke faruwa bane to gaskiyar magana muna kira da babban murya ma NBC su yi adalci ɗariƙar da sun yi littafafai ga littafai na a kasuwa burjik abin da yake cikin littafi da sunansa da manganunsa a ce kuma kar ambace su in ba a son ambace shi to duk littafin da suke kasuwa a kau da su da wadda su suka rubuta da hannunsu da wadda aka rubuta su kau da su ai ba dai a ce ana karantarwa a ce wai wata kungiya wata dariƙa ce ba za ambace ta ba kenan qur'ani sai a rufe shi a daina karanta shi don qur'ani ya ambaci kungiyan kirista ya ambaci kungiyar yahudawa kad ka karanta su je أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم
bayan wannan akwai wasu ayoyi da aka karanta mana inda Allah ke cewa wakalatul yahudu
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى وقالت النصارى المسيح ابن مريم ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون kaji sai kaji kaji a ƙarshen da Allah tsine musu albarka kaga wannan aya da malai ya karanta Allah ya ce Yahudawa ya ambace su karara yace sun ce Uzairu dan Allah ne ya saki ambatan Kirista sun ce Isa dan Allah ne Allah ya mai musu martani yace wannan magana da suka faɗa da bakin su gabanin su ma akwai kafiran da suka faɗa irin haka haka Allah ce qatalahumullah Allah ya tsine musu albarka anna ta yaya zake karkatar da su to kenan yanzu in ka zo karanta wannan sace ai kara neman faɗa ko ka taba kungiyan Kirista ka taba ka da wannan kungiyoyi ne ma na duniya ba wai na wata kungiyan dariƙa ta Afirka ta Senegal ba ta ce kenan Qur'ani kenan yana cike da tsokana ko yayi violating din rules na NBC ko ya ambaci wani sect ya ambaci wani faith ya ambaci wani imani ko yau yanzu sai mu daina karanta Qur'ani saboda ya ambaci Kirista ya ambaci Yahudawa ya la'ane su ya musu martani kenan da tafi sai mu rufe shi haka ya karya dokan NBC ko saboda NBC ba su imani da Qur'ani ba ko sai mu da mu da muka imani sai mu daina karanta ko to gaskiyar magana mu a matsayin mu na musulmai ba za mu bar wata dariƙa ko wata ƙungiya tana walakanta manzo Allah mu ja baki mu yi shiru ba ba zai yiwu ba mu ja baki mu yi shiru ba zai yiwu ba har mu je mu shiga cikin la'ana wallahi ba za mu yi ba in abin da za ku iya yi bayan ko ku sa a dakatar duk abin da ku iya ku je ku yi duk abin da za ku iya yi ku je ku yi awa amma mun san komai yana da lokaci ba na mantawa akwai wani yaro da yake aiki a NBC ya fitine mu ya dinga kaiwa da kawa sai an dakatar da program na kai ya ma sa an dakatar wani fasiki fajiri mulhidi dan nasarawa so sun sani ai dan su ne ya kai daga nan ya tashi ya je santan su na Jos ya yi rubutu ya kayi yan ɗariƙu yana musu aiki yana musu hidima ga karɓan cin hanci kaman tsohon ɗan sanda ya gama karɓan cin hancinsa ya ƙera ƙaton gida ya sa rana zai tare Allah ya kashe shi Allah Allah ya kashe shi Allah ya kashe shi mu ga ta kaiwa da kawowa na a hana tafsiri kuma to duk me yin haka ana cin mutuncin Allah ana cin mutuncin manzo Allah shi bai kare ba kuma ya hana masu karewa karewa to Allah zai mummunan ƙarshe ko musulmi ne ko ba musulmi ba don addinin Allah muke karewa baba na aka zaga iyayen ku aka zaga wa aka zaga to kare manzon Allah a kanmu ne kawai ya dogara kan kowane musulmi wajibinsa ne ya kare manzon Allah in kuma wanda ba musulmi ba ne in yana son zaman lafiya a ƙasa to kare bari a taɓa manzon Allah wannan shine gaskiyar magana so wannan ita ce hudubar mu ta yau sakon da muka isar kenan malam mu ci gaba da karatun mu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون نعم
a karatunmu na jiya mun shiga cikin suratul inshiqaq kuma mun kwana aya ta 26 mun tashi yau 27 a 21 mun tashi aya ta 22 balil ladina kafaru yukazzibun Allah ya ce a'a kafirai to an tsallake aya daya wal qamar idza tasak la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون الله يتي فما لهم لا يؤمنون me yasa mukashirai ne suka ki imani da Allah suka ki imani da alkur'ani bayan sun san qur'ani gaskiya ne sun san Allah shine mahaliccin su me yasa duk da waɗannan dalilai da suka bayyana musu aka kira su manzo Allah kira zuwa ga su imani suka ki me dalilin su me hujjar su Allah ne ya halicce su bara bude muku fankan nan ba ku jin zafi na ina a shikenan yawa ai numfashin zai yi yawa Allah ya ce me ya same su karka kara ka bar shi haka an kira su zuwa ga imani sun ki me dalilin su me hujjan su dan tashin kiyama za a tambayi duk wanda bai musulunta ba me yasa da manzon Allah ya zo maka da musulunci ya kira ka kai bautan mahaliccin ka ka kira tambaye shi dalili kuma babu hujja ai babu hujja dan duniyan gabaki daya an kamu ne dan mu yi bautan Allah wa ba khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin فما أريد أن يطعموني نعم الله يتي وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أي لا يخدعون لا يسجدون أي لا يخدعون Allah cin ana karantawa kafirai alkur'ani ba sa miƙa wuya ba sa ƙasƙantar da kai hasali ma me suke yi wal gaufihi la'allakum taglibun sukan ce ku yi hargowa ku kawo rudu don kar a ji alkur'ani maimakon su kaskantar da kai su miƙa wuya su yadda littafin Allah ne in ta kama ma su yi sujjada su yi ba su yi to wannan aya wa idza quri'a alaihim alqur'anu la yasjudun a wajen majoratin malamai suna tafiya can in an karanta ta ko a sallah ko ba a wajen sallah ba in mutum yana sauraron mai karatu zai yi sujjada amma imamu malik yana tafiya cewa a ruwaya ta almajiransa ba almadiniyuna ba kun san imamu malik yana da almajirai akwai mutanen madina akwai waɗanda ba mutanen madina ba wani lokacin ruwayoyinsu daga imamu malik tana sabawa kamar yadda ruwayoyin imamu malik almajiran suka saba wajen wad ilyumna alal yusra duk almajiran imamu malik da suke madina abinda suka ruwaito haka imamu malik ya yi sallah amma almajiransa na masar kamar irin su ibn qasim baya menene ibn qasim al-misri su suna ruwaito can imamu malik irin su sahanun can yayi sadalun yayi irsali ne amma kuma abin da ke roce a littafinsa na muwadda wato yi muna adadin yusra ne haka to yanzu in mutum ba son zuciya ba ga ruwayan mutanen madina ga abin da ya rubuta a littafinsa da hannunsa na muwadda wato yi muna adadin yusra ka bar wannan dalilai ka je kama ruwayan wani mutumi kawai ka ce imamu malik ya sake hannu to kai amma ɗauka in ma da hakan ya sake to maza Allah ya rike kuma fa hujja ba a fili take a ɗauka imamu malik ya ma sake hannu a sallah to in aka ce maza Allah kuma ya rike hannu fa waye hujja a wurinka wa aka aiko maka ran tashin kiyama za ta tambaye ka imamu malik wallahi wani lokacin mashaba ita ma takan zama kaman ɗariƙa kun san ɗariƙa ita ce ake yin ta kai a duhu kawai ka bi inda rijiji da'atul amiya dogmatism eh dogmatism to amma ya ya za a ce ga manzon Allah yayi haka sahabbai sun yi haka shike cikin dukkan littafan hadisai babu sake hannu shi kansu ruwayan almadiniyun almadina sun ruwaci imamu malik yayi wa tsiri min alal yusra ne ga littafin sa na wada rubuci amma duk kabari ka je ka tsara kai ka mun haka wai yana sallah ba ga haka muka gansu bane ba haka muka gansu bane suke sallah kaga mutum ko dadin gani babu da babban riga shi yake ya ya ma saba matsarin sallah ya ma ba ya saba matsarin sallah la ya saba ya saba sai sa lala ku dan saurara sai sa wani malami Allah saka masa da alheri yace shi ga tambayoyin da yake gani ya kamata ayo duk me sake hannu a sallah ya ce a yi masa tambaya ta ilimi kuma ya ba da amsa ta ilimi ba ta son zuciya da jahilci ba ya ce duk wanda ya tashi yana sallah idan ya sake hannunsa sai ka yi masa tambayan cewa a shari'ar musulunci idan ka sake hannunka kana sallah ya kamata ka yi da hannunka muna son ka gaya mana a ilmanci yadda manzo Allah ya ce ai tunda idan addini ne manzo Allah bai bar mutane a duhu ba sai da ya karantar da kaifiya wai bi ma'ana in na tashi dan yin sallah in dan sake hannu hannaye na zan yi haka ne ko ko zan yi haka abin da muke so a bamu kenan haka manzon Allah ya ce ayi in rike haka ko in buɗa in wajen buɗa kuma haka dan yi wallahi duk mai sadali ba duk girman malami ne sa baka amsa ba ba ɗaya da zai baka bai sai ce maka kai haka ba dan babu a rubuce bai sai ka ce kai haka ba bai sai ce kai haka ba dan babu a rubuce amma wanda yi muna ba a'a ga ruwaya biyu in ka ga dama kai haka kabutu ka rike akwai manzon Allah ya haka in ka ga dama kai wani kai haka kuma akan kirji exact accurately kuma kanka aka ce ga yadda aka lura haka kaga haka ma ya bi nutsu ya biyan nuna ka tsaya gaban ubangijinka amma da ya zo ya sharbe bai haka ai babu ai ai babu ai ai babu ai amin amin so gaskiya sai sa wani ban Allah yake cewa ya sakanya littafi sita sahahu duk wanda ya sawo masa ruwaya ingantacciya cewa manzo Allah ya taba saki hannu yazo dai bashi dai bashi sita sahahu kan sita sahahu ko ita ban littafai na hadisi dinan guda shida Buhari Muslim su tirmidhi su Abu da sauransu wani kuma ya saka naira 200 ya kai shekara goma har yanzu ba wanda ya ci ta cewa kawo hadisi ɗaya tak da ya inganta cewa manzo Allah ya taba saki hannu a sallah har yanzu babu ba kawo ba to kaga ya kamata mutum ya rungumi hujja rungumi dalili sai yasa nake cewa a ɗauka ma min babul iftiradi imamu malik an ruwaito wasu ɗaliban sun ruwaito kamar ibn al-qasim cewa ya saki hannu a sallah a ɗauka ayi ruwayan ta taho daga haka to in aka ce aka rote ko manzon Allah ya rike hannu a sallah fa wanne zaka ɗauka an matsayin ka na mumini ne mu dai mun san wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran am yakuna lahumul khiyaratu min amrihi wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina bai dace ga mumini namiji ko mace ban aka ce Allah da man sun yi hukunci ya bar nasu ya dauki na wani ka bar na manzo Allah ka dauki na Imam Malik ai wannan sulul adab ne baka girmama manzon Allah ba kai ba ma Imam Malik ba ma ka bar na manzo Allah ka dauki na Abubakar ko na Umar ko na Usmanu wanda manya manyan saban sa manya manyan waliyai ai baka yi daidai ba balle kuma na Imam Malik aka halitta aka haife shi a bayan bayan bayan baya bayan duk sahabbai sun kare ba ma tabi'i bane ba ma tabi wasu ma ce ma ba ma cikin tabi tabi ne yake ba in ma cikin tabi tabi ne ya sa cikin sigar kananan su amma dukkan bar abin da ya tabbata wajen manzo Allah saboda wannan hannunka mai sanda ne ga mutane na idan na ce mutane na ku kun sani mu ji tsoron Allah mu dauki sunna mutane na ne ba zagi ba bakar magana ba zagi ba bakar magana dauki sunna mu gudu tare mu tsira tare an gane wannan dan hakan nan a ruwaya ta wajen mutanen Madina su kan suka ce wannan sujada anan yana cikin azaim da kuma wajen Imam Malik amma ruwayan mutanen Masar suka ce ba a sujada anan to a dauka ko da ruwayan mutanen Masar ibn al-qasim ta tabbata cewa imam mali ya ce ba a sujjada anan in a dauka ta inganta to mu dalilai guda biyu sun fi wannan ra'ayin mutanen masar dalili na daya mutanen madina almajiran imam mali sun ruwaito cewa imam mali ya ce minan azaim yusjadu la ana sujjada an ji daya to dalili na biyu kuma hadisin buhari abu huraira yayi wasu mutane sallah ya karanta wannan sura suratul inshiqaq da ya zo wannan aya sai ya sujjada ya faɗi sujjada da aka yi dadda sallah sai waɗansu suka tambaye suka ce ya kai sujjada ya ce i na karanta ta na yi sujjada don manzo Allah ya karanta ta ya yi sujjada ni ko ba dan yi sujjada ba har an mutun tarar da manzon Allah haka ya faɗa ya ce ba zai taɓa ri ba tunda manzo Allah ya yi sujjada to shi ma zai mu sujjada to kaga yanzu ga hadisi daga wajen Abu Huraira ya tabbata manzon Allah yayi Abu Huraira yayi a ɗaya ruwa ta Imam Malik ma ya tabbata yayi to ina kuma a ce wai an samu wata ruwa ta Imam Malik cewa ba a yi to kaga yanzu mutane na inda za su karanta wannan sura ba za su yi ba mutane na ba za su yi ba me yasa ba za su yi ba saboda sai an ruwa an ruwa to ruwa daga Imam Malik ya ce ba a yi a'a mu ji tsoron Allah in an ruwaito wajen Imam Malik ba yi ai azumin ma da ake na sitta shawwal bayan an gama ramadan din ayan ruwato wajen imam mali yace ba a yi yace yace malaman sa ma ba su yi amma ga hadisi in gace wajen manzon Allah yace wanda ya azumin watan ramadana yayi guda shida za a rubuta masa ladan yayi azumin menene shekara guda to duk wanda sai mu bari kawai dan wata ruwaya da mu tabbatar da ita mu dauka ce imamu malik bai yi ba bai ce ayi ba dan manzon Allah yayi ya ce ai to sai ya kuma wallahi mu ji tsoron Allah kada mu zargi waɗansu suna walakanta manzon Allah mu kuma mu zo muna walakanta shi a kaikaice muna kin magana su muna daukan ta wasu malamai to haka ba walakanci ne ko ku gane bane muna zargan wasu suna fitowa baro baro suna saba manzon Allah suna walakanta mu kuma a kaikaice muna saba masa muna walakanta shi wajen kin daukan menene maganar sa ko fifita maganar waɗansu wanda ba annabawa manzanni ba akan maganar sa wala ba ba ba mai adalci mu kan ba ba mai adalci manzon Allah ba dole maganar manzon Allah ta zama ta zama sama da kowa kamar yadda maganan baba a gida ya kamata zama sama da kowa a gidansa to ya kamata maganan maza ta zama sama da kowa an fahimci wannan wa idza quriya alaihimul qur'anu la yasjudun ana karanta musu alqur'ani ba su sujada ba su miƙa wuya ci gaba بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم me yasa kafirai an karanta alqur'ani ba sa sujjada ba sa kaskantar da kai a'a Allah ce balil ladina kafaru yukazzibun sun karyata ayoyin ne sun karyata alqur'anin ne ba su yadda da shi ba dan haka ko an karanta musu jikin su baya rawa amma in mumini ne a'a wajilat qulubuhum wa idza tulit karanta mu ji
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون اللهم اجعلنا منهم الله يقول إنما المؤمنون الذين إذا zukirallahu wajilat qulubuhum Allah ce iyaka mu'minai sune waɗanda in an ambaci Allah an ambaci Allah girman Allah sai ka zuciyarsu tana raurawa tana kadawa wa iza tuliyat alaihim ayatu an karanta musu ayoyin Allah zadatu imana sai ta kara musu imani Allah sanya mu a cikin su Allah ya ce wallahu a'lamu bima yu'un Allah ya san duk abin da kirazan kafirai suka kumsa na kafurci na shirka na hasada na hikidu wa musulunci kamar da Allah ke cewa wa ma tukfi suduruhum akbar kad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun ila karanta ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تم kad badatil bagada ila karanta min afan kina karanta kad badatil bagada يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون a takaicen takaitawa Allah ce qad badatil bagada'u min afwahihim wama tukfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qilun Allah ce hakika gaba da kiyayya da hasada da hikidu ya bayyana a bakin kafirai da suke yin ku musulmi sai Allah ce to wa ma tukfi sudurum abinda zuciyarsu ta kulle game da ku na makirci akbar yafi wanda suka bayyana a baki to da nan shi da Allah yake cewa wallahu a'lamu bima yu'un Allah ya san duk abinda suka koye a zukatansu na kafurci na mushrikanci na sharri na hasada na hikidu game da musulunci game da mu'minai haka kenan kaga sai mu kenan kaffa kaffa mi hatara Allah ya ce fabashirhum bi azabin alim ayyuka kafirai albishir da azaba mai tsanani ran tashin kiyama saboda makirci da suke musulunci da musulmai illal ladina amanu إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون yawa mun kawo ƙarshen suratul inshiqaq dama ayanta 20 da biyar ne ishirin da biyar Allah ya ce illallazi na amanu waɗanda wannan azaba mai raɗaɗi ba za ta cin musu ba ba za ta same su ba sai wanda suka musulunta suka yi imani kuma wa amilu salih suka kyakkyawan aiki na ƙwarai wanda ya tace da shari'a to wannan kan lahum ajrun suna da lada gairu mamnun wanda ba zai taɓa yankewa ba shine aljanna an gane wannan mun gama da wannan sura abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan sa kuskuren da muka Allah ya gafarta mu zamu shiga sabuwar sura
bismillahir rahmanir rahim was-samaa'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa شهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
suratul buruj makiya ce wato a makka ta sauka kuma tana da ayoyinta ishirin da uku Allah da ikonsa waɗannan surori guda hudu dukkansu Allah yana fara su da ambaton sama duba can idza sama'un shaqqat eh idza sama'un fatarat eh إذا الشمس آه والسماء ذات البروج والسماء وطارق دكا ودنا سوروري غدا هدو farkon su ana ambatan sama Allah ya ce yana rantsuwa da sama bayani ya gabata cewa Allah yana yin rantsuwa da abin da ya ga dama cikin halittunsa ko sama ko ƙasa ko taurari ko manzo ko ma waye amma mu ba ba mu dama mu rantsa da wani wanda ba Allah ba rantsuwa da wani wanda ba Allah ba shirka ne wadda wasu malamai sun ce shirka ne ba ta kaiwa ga kafurci amma babban laifi ne wasu ma'i za ta buruj buruj jam'u burj buruj jam'u burj burj shine masauki na taurari wadda suke sayyara akwai taurari da suke tafiya an ce sun kai guda goma sha biyu ko masauki sha biyu to Allah yana rantsuwa da waɗannan taurari waɗanda suke da masaukaiya goma sha biyu an gane wannan wal yawmil maw'ud sana Allah ya rantsuwa da rana da kuma abin da aka yi alƙawari wace rana kenan tashin kiyama maw'ud me aka yi alƙawari ita wannan rana din wasu ka ce a abin da aka yi alƙawari shine sakamako kenan Allah ya rantsuwa da ranar tashin kiyama da kuma sakamakon da za a yi wa kowa duk abin da ka ji Allah ya rantsuwa da su abin da abin da ka samu abin nan babba ne wa shahidin wa mashahud Allah ya rantsuwa da mai shaida da abin da ya bada shaida to anan me shahid wai me mashahud gaskiya akwai maganganun malamai da yawa a kai kun san Qur'ani littafin Allah ne yana daukan ma'ana da yawa zai ka ga jimla guda ɗaya sai ka ga ma'anoni da yawa na farko sun alamar ce shahid a nan manzon Allah mashahud a nan mu ne falanas alannan lalina ursula ilaihim
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين أوه الله ce lallai sai mun tambayi manzanni sai mun tambayi mutane da muka aika musu manzanni mu kenan falanas'alanna alladhina ursila ilaihim falanas'alanna almursalin za a tambayi manzanni Allah ya san komai ba wai tambaya ne na neman sani ba tambaya ne na neman tabbatarwa ko taubihi ya dangana Allah ce sai ya tambaya kuma zai bada labari mu kowa da amsawan da muka yi da yanayin amsawan da muka yi da ma da basu amsa ba duk Allah zai bada labari manzo Allah zai zai bada shaida ka tuna ayan da Abdullahi Mas'ud yake karantawa a cikin suratul nisa ne ina ji inda yake cewa kaifa idza ji'ina bika من كل يوم, يوم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يوا lokacin da Abdullahi Mas'ud yake karanta wannan aya maza Allah sai fashe da kuka Allah ya ce wa kaifa ya al'amarin mutane zai kasance yaya halin mutane zai kasance iza ji ina min kulli ummatin bi shahid kowace al'umma muka fitar mata da mai shaida a kansu waji ina bika kai manzo Allah muka zo da kai ala haula shi da akan mu kenan ya al'amari zai kasance ran tashin kiyama ba wurin gudu ba ƙarya ba daɗi ba ƙari yanzu idan an kai ƙaran mutum wajen alƙali alƙali dama yana da ilimi akan abin da ya faru misali alƙali yana tafiya sai ga ka kashe wani a gabansa to doka bata bashi ya kama kai maka hukunci ba amma dai gashi ya gani to shikenan sai aka dauki karan sai aka kai gabansa aka kawo karan kai da kai kisa ko da kisa din to sai da aka kawo kara sai ce a kawo shedu sai aka kawo shedu guda biyu kun san shedun kisa mutum biyu ne a shari'a musulunci shedun zina ne hudu amma duk shaida na rikicin gado rikicin aure sata shan giya kazafi kisan kai duk shaidu biyu ne kawai sai ya mutum hukunci to shi aka nemi shaidu guda biyu shaidu guda biyu suka suka ba da shaidan cewa tabbas suna nan sun gani wane ya kashe wane ranar kaza ga watan kaza a lokaci kuza kuma shi ma alkali ya gani kaga kenan wakafa bilqadi shahidan shaida isa alkali shi kansa shaida ne ga shaidu guda biyu sun tabbatar to me rage kenan sai hukunci to ranar tashin kiyama Allah shaida ne manzon Allah shaida ne aikin mu ma shaida ne ƙasa ma shaida ne mala'iku ma shaida ne idanunka ma shaida ne hannun hannunka ma da ya ɗauki abin ko kisan shaida ne to me rage kuma
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون شكرا لا جلان تاشن كياما دامو رفع باكي هنا شي مغانا وتكلمنا أيديهم هنو زي مغانا نينا دوكي كذا نينا كشواني ni na saci kaza ni na yi kaza ni na yi kaza ni na maruwa ne ni na naushiwa ne ni na yi zutse da hannu na nunawa ne duk hannun ka ya faɗa wata shahadu arjulum kafofi kuma su ba da shaida abinda hannu ya yi abinda idanu ya abinda jiki da inda ka je duka to na littafi ma yawa هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون الله يشي كتاب للتافي فايل دين da aka sanya mana yantiku bil haqq zai bada shaida da gaskiya Allah ce inna kunna nastansikhu ai muna photocopy muna rubuta ma abin da kuke yi duka duk abin da muke ana rubutawa kenan ran tashin kiyama sai hukunci sai hukunci haka nan wa shahidin wa mashahud wasu ka ce manzon Allah ne shine shahid mashahud fa mu kenan aka ba da shaida akan mu an ji fasara ta farko wasu ka ce shahid mala'ikun da suke rubuta ayyukan mu mashahud aikin mu da suka ba da shaida akai an gane wannan nawa kenan wasu ka ce shahid Allah mashahud mu da zai ba da shaida akan mu wanda kace shahid kasa mashhud aikin mu kai zina akan ta za ta zo ta rana kaza wani yayi zina akai na ta bada shaida Allah ya tsare mu ka zo da jini akan ta ta fada kai kai sata ta fada saboda kan nan wa kafa billahi shahida shaidu sun ishi Allah sai hukunci kawai haka nan shahid wa mashhur akwai fasara na malamai da yawa wani dan kadan ne muka gutsuro suna da yawa Allah ce to qutila ashabul ukhud wasu suka ce wannan shine jawabul qasmi amma wasu suka ce a'a jawabul qasmi mahzufun taqdiruhu latub asunna Allah ya rantsuwa da sama Allah ya rantsuwa da taurari masu masaukayya Allah ya sauka da ranar Allah ya rantsuwa da ranar tashin kiyama Allah ya rantsuwa da mai shaida da ba da shaida cewa lallai za a tashe ku za a tashe mu mun mutu an gane wasu ga ce a'a a jawabul qasam shine wannan qutil ashabul ukhdud an tsine ma ma'abota rami da suka garkama wuta to wannan kissa ina ganin kissa ce mashahuriya an riga an santa sai dai babu laifi mu tambayi wani dan babi na jarrabawa ashabul ukhdud dinnan kan su wane ne ne kuma me yasa ne me ya faru ne wa dai ba mu kissan a takaici a gurguje in ga waye dalibin ilimi su ashabul ukhdud a'a mutum ɗaya na ga ya daga hannu mutum biyu mutum uku mutum ko kuna jin tsoron daga hannu ne to to waye da mu ba ga sunan da yawa sun daddaga hannu da yawa can baya ku ba ku ba ku participating ne ku ba ku tare da mu ne to can baya yawa malam ashabul hudud suwa can yawa kai wa alaikum muna jin ka wani sarki ya tura wani yaro sarki ne ya tura to uh to jika yaje ko ilimi na bokanci eh ko ilimin eh to ka dan ka dauko hanya dai amma kuma ka malam bismillah eh ka dan dauko hanya amma kuma me ya faru eh ai mata kana so ka ce mana wai zalma udatu sai lab kenan malam bismillah anta kai ne ga dan gari nan ga dan gari mun baka madina ci gaba me ya faru kissan wani yaro ne wani boka ya gaya tsofa malam kana ji saurara ka ji ba wani sarki ba yawwa eh yawwa wanda ya koya masa wannan sana'an saboda kada ya mutu ba samu mai gadon sa ba ci gaba aka nemo yaron da fi kowa tarbiya cikin wannan alƙariya aka tura cikin wannan bokan eh eh eh eh na ji da eh eh baya gani makaho ya warkar da shi to je ka kokarta jayyid ka kokarta ka kokarta wai kusan malamai abin da suke kawowa kenan dalilin wannan hadisa din waqi'a din kamar da ya faɗa haka ne barin ɗan kawo ta a gurguje kawai a gurguje wato shortly ko kuma briefly kamar yadda ya faɗa an yi wani boka ne shahararre wanda ya shahara a wannan sassa ɗin an sani wasu na cewa an yi shi ne a wajen sassa na habasha nan afirka kenan wasu kuma suna ce a can wajen tsakanin siriya da toki aka yi shi wasu ka ce da dai maganganun malamai bokanan da ya shahara ya tsufa ana ga mutuwa ta zo masa sai ce to ya kamata a samu wani daga cikin mutanen gari wanda zai koya masa wannan bokanci don kada ya mutu ya mutu da iliminsa ba a samu wanda ya gaje shi ba to shi aka samu yaro wanda ana ganin yana da hazaka yana da komai iyayensa suka yadda aka tura shi ya je yana ɗaukan ilimin bokanci da abubuwa na bokanci wajen wannan boka ɗin da ya kusan mutuwa wanda ya shahara to a hanyar tafiya akwai wani malami kuma shi musulmi ne na addini ne rahib to ya ga yara suna zuwa sai shi ma shiga yana zuwa sai yana yaje yana sauraron karatu din yana sauraron na karatu sai yana comparing yana auna tsakanin abinda bokan ne yake karantarwa da abinda wannan musulmi malamin addini ke karantarwa sai ga cewa abinda bokan ne yake karantarwa shirme ne hayaniya ne abinda yake na gaskiya wannan malamin addini to sai ta karkata zuwa wajen malamin addini to amma yakan dan yi latti wajen dawowa gida tunda makaranta biyu yake zuwa ya je na wannan ya je na wannan har da iyayensa dai suka matsa masa duk da haka dai yakan dan yi tauriya ya ga musu ga dalilin da yasa ya yake makara to a takaice dai yana ci gaba da yana ci gaba da zuwa to shi wannan malami din yana ci gaba da karantar da shi to sai aka ce daga cikin kofa da wani sarki ne ai wani mutanen gari bai da lafiya to Allah da iko sai wannan malami ya yi masa magani sai ya warke to da ya warke bayan ya warke shi wanda yake masa magani din nan wannan yaro yana ci gaba da zuwa jan karatu yana ci gaba da zuwa jan karatu din sai ya dauki wannan ilimi din shi ma to da farko tukun yana ci gaba da tafiya sai wata rana aka samu maciji ne wani wanda aka ce maciji wani lokacin wata wani aka ce zaki ya tara hanya ya kasa ya hana mutane wucewa to yaron sai ya zo da ya tara da haka mutane shi ce sai addu'a ya ce Allah yana son ka nuna mun gaskiya a cikin bokan nan da wannan malamin yake zuwa waye mai gaskiya sai ya ɗauki dutse ya ce yala idan bokan nan ne mai gaskiya ka sa in na jefi macijin nan ya mutu mutane su samu su wuce in ma zakin ne in na jefe shi ya mutu mutane su wuce in kuma malamin nan ne in na jefa da sunansa ya Allah ka sa macijin nan ya mutu mutane su samu su wuce in ma zaki din ne in na jefe shi ya mutu mutane su samu su wuce shikenan da ya da sunan boka maciji bai mutu ba abin da ya same shi amma da yi da sunan malami ya ce in malami ne shine akan gaskiya ka sa ya mutu shikenan sai maciji ya mutu shikenan mutane suka suka wuce to bayan sun wuce sai je ke gaya wannan malami yake cewa ga abin da ya faru jiya sai yake cewa eh malami ya ce masa to ai kai yau darajanka ta fitawa walittakanka ta fitawa ni dan ke karantar da kai to amma ina baka shawara za a jarrabe ka za a jarrabe ni amma kar ka faɗa kar ka nuna ni kar ka nuna ni to ana cikin haka aka ce sai daga tsaye daga cikin fadawan sarki to ina jin makaho ne dama ya dade a makance an yi nemi magani an nemi magani har an rasa to sai ya samu labarin yaro sai je wurinsa yana fatawan neman magani shikenan Allah da iko yaro ya bashi addu'a ya yi addu'a ya nuna masa cewa wannan addu'a Allah ne ya amsa in Allah ya amsa zai warkar da shi ba shi ne mai warkan ba Allah ne daga ce dai har bafajin sarki dai imani da abin da ake karantar da yaro na musulunci na gaskiya bafaje ya warke bayan ya warke ya koma wajen sarki da sarki da fadawa suka dinga mamaki aka yaron malam wani mutum ya warke shekara da shekaru an yi ta neman magani har an gaji har ma an sallamar gashi ya zo ya warke to ƙarshe dai sarki a yaro sai ce ai ga wadda ya warkar da shi ba fada ya ce wa sarki ga wadda ya farkar da shi ya warkar da shi aka ce to a je a zo da shi aka je aka zo da yaro aka zo da yaro aka ce kai kai ne ka biya wannan magani ya warke ya ce Allah ne ya warkar da shi ni dai abinda na nuna masa cewa ya yarda ba abun bauta da gaskiya sai Allah kai ba abun bauta bane Allah ne mai warkarwa Allah ne mai bada lafiya kai ba abun bane sarki ya ce oh kana da wani abun bauta ba ne ba ko kana da wani Allah ba ne ba dan sarkin kashiri ne yace masa to shawaran da yake baka ka dawo daga kan wannan aqida kar ka bata mana mutanen gari ka dawo ka yadda ni sarki ni ne abun bauta ni ne Allah yaro ya ce a a tattau sarki ya ce to ko dan sa ai maganin ka kissan ta nuna wajen an kai shi wajen wurare uku an tura da fadawa su je da shi cikin kan dutse suka je da shi dutse ya girgiza fadawa suka mutu shi ya dawo wajen sarki lafiya sarki ya tambaye shi ya ce Allah ya min da sharrin su aka sake hada shi a kwale-kwale cikin teku a ji a nutsar da shi in bai dawo daga wannan ra'ayi nasa wannan akida nasa na sabon addini ba yaro dai ya ki dawowa yaro ya addu'a ce Allah ka isar min da sharrin su kwale-kwale ya kife fadawa suka mutu yaro ya hawo kan ruwa ya dawo ya zo wajen sarki sarki ya ce ya me ya faru ya ce Allah ya samu daga sharrin su a daga je an ce wajen kashe uku dai sarki yana atam ne kashe yaro abu ya gagara karshe dai yaro ya ce masa ranka ya dade sarki in kana son kashe ni to ga abin da ga maka in kai za kashe ni to sarki da hauka tun da shi damuwansa kawai kashe yaro ne sai ce yayi da zai abin da yaro ya gaya masa to shikenan yaro ya ce masa to ka tara mutanen gari gaba daya kowa da kowa da mata da maza ka tara su a fili in ka tara su sai ka ɗauki kibiya ka ce da sunan ubangijin wannan yaro da sunan ubangijin wannan yaro kibiya ki harbi wannan yaro ya ce in kai ka da kashe ni yake nan sarki bai san abin da yake jin tsoro kuma shi zai faru da shi ba tara mutanen gari da mata da maza da hantsi aka taro ya ɗauki kibiya ya ce da sunan ubangijin wannan yaro sai ya harba kibiya kibiya ta samu yaro na a a goshi ya kama goshi shikenan jini ya fito yaro ya mutu to bayan ya mutu mutanen gari da suka ji ka ce a da sunan ubangijin wannan yaro sunan Allah wannan yaro ashe kai ba Allah bane amanna bi rabbil gulam amanna kowa ce to mun yi imani da Allah wannan yaro sarki ce a oh haka ne eh sai ce to yanzu da ai jarabawa kuma sai ce a tona wuta a tona rami kai a garkama wuta a yi rikaiwa mutanen gari gaba ɗaya da mata da maza da kowa da kowa interview duk wanda imani da wannan yaro a tura shi ukhudud kenan wanda kuma ya dawo bai imani da shi bai da ni a bashi aka aka dinga yi an kashe mutane da yawa wasu su dawo a basu wasu ce sun yi imani bi rabbil gulam a basu har ma a tura su cikin wuta kai a tura cikin wuta har aka zo kan wata mata dan yaronta a jariri da ta zo sai ta yi tris ta ji tsoro sai yaron fa jariri ne bai rana aka haife shi sai Allah ya bude bakin sai ya ce ya mama kina kan gaskiya ki fada sai ta fada da shi da yaron cikin wuta wadda wani yaro yana daga cikin yara da aka ce ko guda uku ne ko hudu ne sun yi magana a tsumman goyo an gane da wannan dan mata da kuma wannan matan rahib din nan dan menene jaririn da ya zo da rahib aka yi masa maganan karuwa a takaice mutane suka dinga zuwa wasu su dawo wasu su ce sun imani da rabbil gulami su faɗa haka aka dinga yi suna nan kuma sarki da, da, kujeransa manyan gari da kujeransa aka dinga kashe mutane bila adadin to shine Allah yake cewa qutila ashabul ukhdud an kash an la'anci waɗanda suka hura wuta a wannan rani suna kashe mutane akan ba su imani da da sarkin gari ba to wannan ita ce a takaicen takaitawa amma kissan tana da fadi tana da tsayi an gane na kawo tana takaice da mu fahimci da wannan abun yake ya lokaci yayi Allah an ci ma'abota wannan garkame min rami annari zatul waqud wutan da aka hura ta take ci an gane izuhum alaiha qu'ud lokacin da suna kan wutan suna zaune suna gewaye da ita a kawo wannan a tura shi a kawo wacce a tura ta a kawo wannan a tura shi a kawo malam sauran minti nawa ne a to a to minti a to a to shi kana dan yi tambayoyi cikin gobe mu tashi a wannan amma gobe ba hemu mai ba hemu mai mai wannan kissan ba kawai tunda dai an fahimci dai ashabul ukhudud to muka zo kawai da mu zarce ne Allah ya nuna mana an gane wannan yawa
ana tambayin cewa wai tun da sihiri gaskiya ne ya halatta mutum ya cewa cewa ne ya min sihiri
to ya kamata dai mu dan fito da abun fili na maganar cewa sihiri gaskiya ne ba fa ana nufin wai sihiri gaskiya ne a shari'a shari'a ta yarda da shi ba sihiri kafurci ne in aka kama mai yi ma kashe shi ake yi wai abin da ake nufi sihiri gaskiya ne wai yana aukuwa yana faruwa in an yi shi tare cewa Allah da manzansa ba su yarda da shi ba an gane wannan shi ma manzo Allah an masa sihiri kuma ya same shi an gane wannan abin da ake nufin cewa sihiri gaskiya ne ba cewa a sihiri an yarda da shi kai ba yawa an cewa me yake tambaya eh idan akwai tabbaci ba in kana da shaida na hakika cewa wani ne ya maka sihiri in ka ce wani ya mun sihiri ba kai laifi ba amma in babu tabbaci ka masa kazafi in ya kai ka wajen shari'a da hukunta ka an gane wannan domin a lokacin da kace masa mai sihiri kana fa yanke masa hukuncin kisa ne dan da sihiri kashe shi ake matan manzo Allah ta kashe wata mata ta yi mata sihiri haka nan sihiri ana kashe mai shi ne Allah ya sauka amma kana da shiri zaka iya cewa ne ya mun sihiri saura daya
a wannan kuma na cewa idan aka yi mutum ya aka masa ruqiyya sai aka ce aljanni sai aljanni da ke jikinsa ya ce wani ne ya turo shi ya halatta wanda abin ya same shi ya bayyana haka
eh aljanu sukan iya ba da shaidan cewa wane ne ya turo ni kuma ana ana suna tu ana turawa tabbas ana turawa amma sai dai irin wannan ya zanto akwai hikima ba za ka tayi kawai ce maka alhaji wane ne turo wani kawai ka je ka ce wane wato kai ka turo wani a a a a akwai hikiman da ake bi yawa akwai hikiman da ake bi bai bai kamata kuma faɗi hikiman ana cikin jama'a ba dan ba son ba ku satan amsa balle wadan alhajin yayin an tura ya gane cewa eh ga yadda aka yi yawa amma su masu rikiya sun sani sun san yadda ake subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika